أفلح كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب saba manya zama yanzu wanda ya san anna ma mun zala ile ka abin nan da aka saukar gare ka min rabuka daga ubangijin ka ya san alaku gaskiya ne fa amana bi ne imani da shi zai zama ɗaya kaman uwa a me gama wanda yake shi makaho ne la ya lamu bai san qur'ani ba wala yu'minu bi bai imani da shi la ba zan zama ɗaya ba inda ma ya tabbatar iyaka masu azantuwa ulul albabi ma buta an kula الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يتلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب suwaye masu hankali allazi ne yufu na bi ahadin laye su ne masu kawa da alkawalin ubangiji almafu da abin karba alayhin gare su wahun fi alamin zarri suna alamin zarri aw kullu ahadin koko aw kullu ahadin koko kowane alkawali wala yanquduna al-misaka kuma ba sa warware alkawali bi tarki iman da barin imani aw al-fara'id ko farillai wallazina sunan nan kuma waɗannan yasuluna da suke sadata ma amara la uban abinda ubangiji ya umarni an yi sala sadata yi da shi min imani shine imani warrahima da sadata zumunta wa gairu zalika da wannan haka wa yakshawna rabbam sannan suna tsoron ubangijin su ai wa idahu narfansa wa yakhafuna kuma suna jin tsoron su alisabi mugunan hisabi takaddama mislu irin sa gabata والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم قطب الدار والذين صبروا كما سوني وانا سكي حقري على الطاعة بساجين الله والبلاء دا بلائي وعن المعصية كما سكي حقري غير سابان الله sun yi haka ne ibtiga a waje Allah dan neman yadda ibtiga a wani rajim dan neman yadda ubangijin su la gaira kuma wani wannan ba mina arada duniya na bijibirin na bijibirin duniya wa ka musalata suka tsaye da sallah wa anfaku suka ciyar da mimma da rakanahum daga abin da muka ba su ke ba shi cikin bin Allah suka ciyar da shi sirrin a boye wa alaniyatan a bayyane wa yadda kuma suna ije a sai ya ta mummuna in an masu sai su ije su bil hasana da kyautata an muna naman su su kyautata kaljali kamar yadda aka yi abin da aka yi masu na rashin sani ba san ko shi wane ne ba ban san ko su wane ne ba aka wulakanta su to sai su ije su bil hulmi da hakuri bil hilmi da hakuri wala aza da kuma cuta sai su ije su bil sabri da hakuri ula'ika masu wannan abun an maso lahum uqubat da suke da kyakkyawan gida ai al'aqibatul mahmudatu wato karshe abin yabo kyakkyawan al'aqibatu a gidan lahira Allah ya sa mu
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب makoma nan mai kyau iya jannatu adini ita ce aljannatai da na zama ya dukuluna da za su shige ta hum su wa man sala da wanda ya kyauta su ai amana ya imani min aba'ihim na iyayensu wa zuwajim da matayensu wa zurriyatim da 'ya'yansu wa in lam ya'malu ko da ba su aiki ba bi amalin irin aikin waɗanda muka ambata din nan ya kunu na to za su kasance fi darajatin cikin darajojin su takrumatan dan girmamawa lahum gare su ga dan girmamawa ubangiji gare su wal malaikatu malaiku kuma yadkhuluna za su rika shiga alayhim da yan aljanna min kulli babin ta kowace kofa ai muna babin jannati daga kofofin aljanna awal kusuru ko ko benayen cikin aljanna awwala dukhulihum awwala dukhulihum farkon shigarsu za su shiga litahani ake dan yi masa murna barka da arziki barka da arziki ya kuluna zai suna cewa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbatta salamun alaikum aminci ya dawwama gare ku hada sawabu wannan lada da kuka kun sakamako da kuka kun samu bima sabartu saboda hakurin da kuka ta yi fi duniya a duniya kun haɗu da wannan majaguna kun yi haƙuri kun haɗu da wannan barazana kun yi haƙuri kun haɗu da wannan duk duka dai kuka cije to yau kun ci jarabawa dama wanda ya jarabawa ya ci me zai samu sakamako to ga kyakkyawan sakamako kun samu sai ni'ima aquba dari ma dalla da gida na kwarai ai aquba kun makomaku والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويحذرون ما أمر الله به أن يوصل ويبتلون بالعهد أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار to ubangiji ya tsamanta mana waɗannan bayan Allah nasa ne da muka karanta yanzu dan abu biyu dan mai yin kirki ya ci gaba da yin kirki ya ji sakamakonsa wanda bai kirki ya ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'unsu ya ji sakamakonsu to sai na biyu wanda kuma Allah zai faɗa mana dan mu tsorata mai yi ya bari wanda ya ni ya yi kar ya yi. Kula na wallazi da ya kudu na hadar lai ta ga wanda suke warware alƙawarin Ubangiji min bani misaki bayan kulla shi wai kada wuna suna yanke ma amara lahu abinda umurni abinda Allah ya umurni bihi da shi an yi sala a sadar shine zumunta da sauransu wa yabtuduna sannan suna taɓanna fil ardi cikin ƙasa bil kubri da kafirci wal ma'asi da saɗe-saɗe to ulaika masu wannan hali lahum la'anatu su tsinuwa za ta tabbata a gare su ai albu'du min santa min rahmatillahi daga rahman ubangiji sannan walahum su'ud dari mummunan gida ya tabbata gare su ai al'aqibatu sayyi'atu makoma mara kyau fi daril akhirati a gidan lahira wa hiya jahannam ita ce wuta Allah ya kiyaye الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Allah Ubangiji ya rusu da ranka shi ke yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya so Allah ya yalwata mana. Waya ka ya takura shi liman ya sha'u ga wanda ya so Allah ya kiyaye. Wanda kaga Allah ya ba ka gama shi ke ba kan shi to haka Allah ya shirya. Wanda kaga Allah ya rike mawa kamar shi ke ba shi ake yana turewa bai so shi ma haka Allah ya yi to wa farihu mutanen maka sun yi farin ciki farha badarin farin ciki na girman kai bil hayati duniya saboda jin daɗin rayuwar duniya ai da ma na lu saboda abin da suka same shi na jin daɗi fiya a cikin duniya to su sani ba wa malayatu rayuwar wa malayatu duniya rayuwar duniya ba ba ke komai yake ba shi dan da hayati lahira ta in an zuwa cikin bangaren la rayuwar lahira illa mata'un face wani ɗan jin daɗi ne ai sai un wani abu ne kalilin ɗan kaɗan yuta mata'u bihi da za a ji daɗi da shi wayar haɓa ya tafi wato jin daɗin rayuwar duniya kamar farin cikin ranar sallah ce za ka yi ta tanadi za ka yi ta tanadi za ka yi ta tanadi amma wuni da an da sallah wuni guda an gama iyakan murnar duk hidimar duk tanadin kai masallah ranar sallah daga nan sai ne za ka rayuwa duniya ta dan lokaci ne kaɗan ya koma ya gushe amma kan sallah kwaso wancan yadi ɗebo wancan kwaso wancan takalma kwaso wancan kwaso wancan nama a ci kantabaru ne kaji ne talatala ne kanu ne rakuma duka shi a kan da an ce an waye gari sallah zuwa yamma ta tsari to za ka musan rayuwar lahira ta ji wannan
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
ويقول الذين كفروا waɗannan da suka kafirce min alima kata na mutanen makka suna cewa laula me ya hana unzira alaiha a saukama Muhammadu ayatun aya min rabihi daga Ubangijinsa, kala a sake masanda waliyadi da hannu wannan kafin taguwa. Kullum ka ce masu inna Allah shi dai Ubangiji yudulli yana sirri yana fatar da manyan shawun wanda ya so ya zana na hubacewarsa ne. Don haka bala tuguni anwar bala tuguni anwar aya sai an. Shi batacce ko da an turo da ayoyin ba ma aya guda ba ko ayoyi aka turo to ba za ta ƙara mai komai ba waya hadi yana kuma shirye da waya hadi yana shirye da man anaba wanda ya koma ilayhi zuwa gare shi ne ai ilahi ne zuwa addini ai raja ya koma ilayhi zuwa gare shi الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب allazina amanu wanda suka yi imani wa tajma'innu qulubuhum zuciyoyinsu suka nasu da zikirin Allah da zikirin Allah ai wajibi shine alƙawarin sa ala na'am da zikirin Allah tajma'innu qulub in dai ana son zuciya ta nasu to a kama zikirin ubangiji yanzu nan ta nasu ai qulubul mu'minina zuku zazzuba wa zuciyoyin kowa ba qulubul mu'minina wato zuciyoyin mu'minai su wane ne الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب su wane ne wanda zikirin Allah yake amfanin su allazina amanu wanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka yi ayyuka masu kyau kaga waɗannan duba lahum farin ciki ya tabbata gare su ai ko ko au ko ko shajaratun wata aljanna ce fil jannati a cikin aljanna wata itaciya ce fil jannati cikin aljanna yasirur rakibu wanda fadin inuwata matafi zai yi tafiya fi zilla cikin inuwata mai aka amin shekara ɗari da magaya ka tsauha bai yanke ka ba. To ta tabbata ga ɗan aljanna ma- masu wannan. Eh, To farin ciki ya tabbata gare su wa husnu adin da kyakkyawan makoma.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Ai kama arsalna al'anbiya kamar yadda muka aiko annabawa qablaka gabaninka to kazalika haka nan arsalna ka muka aiko ka fi ummatin cikin al'umma da yake kada kalat min qabliha umamun al'ummomi da yawa sun wuce gabaninta lika tuluwa dan ka karanta allazi auhayna abinda muka yi wahayinsa ilaika zuwa gare ka alaihim gare su ayil qur'ani shine qur'ani amma sai ga su wahum su yakfuruna suna kafircewa bin rahman da sunan rahman haifu kalu dan an san sun ce lamma umiru bi sujudi yayin da aka ce su jira lahu ga wasu ubangiji aka rafo aka kawo wannan suna na ubangiji ar-rahmanu sai suka ce wa man rahmanu wai menene rahmanu kuma haka za mu yi mai sujada kul ka ce kullum ka ce masa ya muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ya rahmanu nan dan dai kuwar rabbi shine ubangiji na kuma wannan ubangiji la ilaha ba wani allan bauta ma illa huwa sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi ma'abi ma'ab ko makoma ta na gare shi ne wani dal aya ta sauka ma kalu lahu ya nirka ce in kunta nabi in dai da gaske kai annabi ne to fa sayyir annabi bala makata ai mun san karin annabta ka ce don mu ga don mu duwa sunna na maka mu ba su mu ka kore su koma can gefe wajen Allah na alharam maimakon duwatsu ka ta tsatsa ga koramu mu samu wurin no- no- no- noman rani fiya a cikinta. wa uyuna mu samu idanun ruwa ne daga rissa dan mu rika yin ki mu rika da shan dabino wannan zara ko mu ta noma maimakon zahi da ke ciki wa ba aslana aba ana in ka gama wannan to ka ta do mana da iyayen su alma iyayen mu almauta wanda suka mutu yukallimuna ba wai wa muke bukata ba su zo su ce mana eh ai sun je lahira ai sun gama da Allah Allah ya ce annaka nabiyyu kai annabi ne
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تظل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد walau anna qur'anin da ce akwai wani qur'anin da suyirat bihil jibal za a ci yadda jiwa su saboda shi ai nukilat a kira a cire ta ana makin ha daga wurarenta au kota ai koko a tsatsa ga al'arbu kasa bihi da shi a zubo koramu kamar yadda suka ce au kullima bihil mauta koko ai magana da matattu saboda qur'anin nan da an yi huyau shine a raya su lama amanu ƙarya suke ba za su imani ba balibari al'amur jami'a lamari duka baki ɗaya lillahi na Allah ne la ligari ba na wannan sa bane bala yuminu ba mai yin imani illa man sha imani wuce wanda Allah ya so imani sa dona gari ba kuma kuma bayan wannan sa wa in utu ma makataru ko da za a ba su din abinda suka nema din ba za su imani ba wannan dala aya da zamu karanta nan gaba ta sauka lamma arada sahabatu yayin da sahabbai suka yi nufin izhara bayyana makatarahu abinda waɗannan kafirai suka nema bam an dan kwadayi bi imanin cikin imanin su sai Allah ya ce afala ne akan lazina ya'lamun a amanu shin waɗanda suka yi imani ba su sani ba ne ta ji aikin qur'ani ko yayi asu kaga magana ce ta yanke kauna donan ko ta aka fasara ta basu sani ba allazina amanu wanda ba su wanda suka imani ba su sani ba an ai Allah cewa shi law ya sha Allah ai da Allah ya so shirya mutane to lahadan nasu da ya nasu da ya shirya da mutane jami'an baki ɗaya ilal imani zuwa ga ayyukan imani min gairi ayatin ba ma sun sun saurari zuwa wata aya ba to wala ya zalu lazina kafaru waɗanda suka kafirce ba za su fice ba min ahli makka na mutanen maka to ba za su gushe ba su shi bima bi ma kana u ƙara atun wata mai kwankwada da kai wata mai kwankwada kai kai ta musiba to ba za su gushe ba su shi suna samun su bi ma kana u da mugun aikin su ai kufrin kafircin su ai dahiyatun musiba ta qara'um da za ta rika kwankwadar su kwankwadar kwarkwasar kansu bisnutil bala'i da dangogin bala'o'i min alqatl kamar kashi wal asad da riban cewa wal harbi da yaki wal jadb da fari aw ta hullu ko kuma kai ka sauka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bije bije shika da rundunar yakin ka qariban min darihim kusa da gidajen gidajen gidajen su wato makka ta makka hatta yake wa abdullahi ba za su imani ba sai Allah sai alƙawalin uban har sai alƙawalin ubangiji ya zo bin nasr da yin taimako alaihim a kansu inna Allah ubangiji la yukhliful mi'ad baya saba alƙawali wa kad halla annabi ko ya sauka bil hudaybiya a lokacin hudaybiya hatta ata fatu makka har fatu makka yazo ولقد استهزئ برسلا من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان شقاقي انا با annabi hakuri ne yace ba kai ka dace ma izgili wanda ka don so a da rusunan min kabli kaman zan ma da sai gaba sai ka amma su izgili kamar so a duka kamar yadda ake ma izgili wa hada wannan tasliyatun ba da hakuri ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa amlaitu ne jinkiri lil ladina kafaru ga waɗancan da suka kafirce din nan na farko sun ma akatu sanin da karshe na kama su bil hukubati yayi masa azaba fa kaifa kana yaqadi ya kaji ko ya kaga azaba da ne masu ai huwa wakin ya fada mauqahu inda ya dace ya fada to kaga zalika haka na af'alu zan yi bi man sa'ada bika da wanda ya ma izgi afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وسدوا وسدوا ومن يضلل وسدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو يندوان ديك في كوري وشي أي ركيب ميكولا ala kulli nafsin bisa dukkan rai bima kasabat abin da ta aikata min khairin na alkhairi wa sharrin da sharri wa huwa Allah shine Allah zai zama ɗaya kamar laisa kazalika wanda ba haka ba ko ruma makaho bebe min al-asnam nan shine gumaka la ba za su hadu ba dan la la hada ga abin da yasa ba za mu dinka ce ba za su hadu ya kira akan wannan cewa waje alu sun sanya suraka abokan tarayya lillahi ga Allah kulka ce sammuhum ka sifanta su lahu gare shi manhum sun suwaye an koko balbari a tunar hu shin za ku bai wa Allah labari ne bima ai bi sharhikin da abokin tare da yake la ya alamu shi ne san shi wasu al'ada a ƙasa ne ko a ƙasa ai su ba mai tare wato wannan tambaya ne na mutu ai la sharika lahu ba wani abokin tare ya ga ubangiji da lauka na akwai abokin tarayya to da Allah to la alimu da Allah ya san shi ta'ala ubangiji ya girma an zalika daga rufin abokin tarayya an balbari su san munahum shuraka kuna ambatan su ne wato abokan tarayyan nan kuna ambatan su ne bi zahirin min alqawli azance wanda yake a bayyane bi zannin baɗin nan tawai da zato na ƙarya la hakikata lahu wanda ba hakika ba hakika gaskiya a gare shi baɗin a boye balbari zuyina an kawata masu makaruhun makircin su ne ai kufrun kafircin su an kawata shi lil ladina kafaru ga wanda suka kafirce wasu du aka juyar da su an sabili gabarin hanya tariqil huda ita ce hanyar shari'a wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya fada ya fadar fa ma lahu min hadin ba shi da wani mai karihin shari'a da zai iya shirye da shi lahum azabun fil hayati dunya wa la azabul akhirati ashaq وما لهم من الله من واق لهم عذاب سنة دون عذاب في الحياة الدنيا على أيوة دنيا سن أنام بالقتل لا يتبي أنا تكشيسو ولا أسر أنا ريبا توتنسو ولا عذاب الآخرة كما عذاب الله لا دعك أجيمسو أشك تاهي تنمي منه أكا عذاب الدنيا وما لهم من واق ميتيا إيوا باش لهم غريسو أي من عذاب من الله دقى عذاب أبنجي
مثل الجنة التي وجد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وزلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة صفة الجنة التي وعد المتقون والنان لا كيما ما ينصر الله لقول لي إذا to mubtada um mubtada ne khabaruhu labarin sama hadufin an shafe shi ai fi ha makima na kusa shine wannan aka kaddarta cikin abin da muke karanta fi ma na kusa alaikum cikin abin da muke karanta muku to tajrimin ta ta al'anar koramuna gudana karkashin aljannatan nan ukuluha abincin aljannan nan ai ma yukalu abin da ake ci fiya a cikin aljanna da'imu ko da yaushe akwai shi ba abin da zaka nema a ci ai yanzu ba lokacin shi bane la yafna baya karewa wa zilluha kuma inuwa aljanna da'imun tutur akwai su la tansahu shamsun rana ba ta share inuwa aljanna la adamiha dan rashin samun rana fiya cikin ta rana ya baba ce to me zai kai ta aljanna kelka ai aljannan nan dai uqubat dari uqubal ladina taqaw wato ita ce karshen wanda suka ji tsoron ashirka shirka wa uqubal kafirina amma karshen kafirai annaru shine wuta والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليهم ومن العذاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب wallazina atainahum alkitaba wadanda muka bai wa littafi wanda muka ba littafi kafin annabi ta abdullahi ibn salam kama abdullahi dan salam bai hude ne wa gairihi da waninsa min mu'minil yahudi na mu'minan yahudawa yafrahuna ai suna farin ciki bima uzila ilayka da wannan abin da muka saukan maka li muwafaqati dan dacewar littafin ka da ma indahum abin da ke wajen su na littafi wa min al ahzabi amma fa akwai waɗansu jama'un allazina tahazzabu alayka wanda suka hada kungiya kanka bil ma'adati dan shirye kiyayya a kanka min al mushrikin na mushrikan larabawa wani yahudi da yahudawa to akwai manyan kiri wanda yake mutum ba da hutashin ka zikir rahmani kamar an bace rahmanu sai ce ai me wa mar rahmani me rahmani wa ma adal kisasa in banda kisosi duk kisosin zamu wadi to zunyarta saboda akwai ga alitai amma da mun haɗu abinda ba wannan ba sai ce ba su yadda da shi ba wani ka ce inna ma umirtu ni dai an umurce ni ne fi ma unzila ilayya suke a cikin abin da aka aiko aka koma ni an umurce ni an ai bi an abu da Allah in kadaita Allah wala shirka bi kan yi shirka da shi da wani ilayhi ad'u zuwa gare shi nake kira wa ilayhi ma'abi kuma yake ce shi zuwa gare shi ne makomata وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واك waka zalika inzali kamar yadda ka san mun saukar da littattafai a gaban da suka gabace ka an zanna wa haka muka saukar da qur'ani hukuman wato abin kyautata mu saukar sauka arabiyan kuma balarabi ai bi lokacin arabi da harshen larabawa da hakuma biyu za ta yi hukunci da shi bainan nas tsakanin mutane wala in ittaba'ta awa'ahum wallahi da za ka bi soyayyen zuciyarsu ayal kufari kafirai shi ma ya da'u na cikin abin da suke kiran kai lai zuwa gare shi min millatin na addinin su farban ga kaddartawa ne ba mun san za ka yi bane ba da ma ja aka min ilimi bayan sani ya zo maka bi tauhidi da kada ta Allah domin waliyin wani mataimaki mataimaki wala wakin komai wani mai kiyayewa malaka ba ka da shi min Allah daga Allah wani zana ayar da za mu karanta nan gaba ta sauka da ma ayyaru da yayin da suke ma annabi dariya duka sarrafa sai da yawan mata a ya ce annabi ne amma jiwa yake mata sai sai sai har guda tara wannan to da yaushe zai ba da zai ba su hakokin su yaushe zai je kira zuwa ga Allah yaushe zai zikirin ubangijin shi yaushe zai ba zai zai kaza ana kamar dariya sai ubangiji ya ce ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية الله بإذن الله لكل أجل كتاب.
sai Allah ya ce, "Ah, haiba da kai suke faɗa ba da ni kuke abin ya fi ƙarfin ka." to wanda ka da rasul na rasulun ba suna ma dariya cewa mun aiko ka wai ka barka mun aiko ka da bayan kana annabta ga annabta ga manzanci kuma ga mata ka shiga daga auren wannan sai auren wancan daga auren wannan wai to aikin manzanci za ka yi ko ko aikin aure to mun aiko rusulan manzanni ne kabli ka gabanin ka da yawa waje annalan ko muka sanya masa azwajan mata take akwai mai mata ɗari akwai mai mata dubu kuma annabin Allah ne annabi Sulaiman nawa ke gare shi to duk ka san tsakanin kwarkwara da mata aure kaga annabi su ne ko to ka shi yasa ka daina sakke da kai wada da wanda ya san asalin ka sai yanzu yana tona ma asiri ta suke Allah da dai Allah ba ba ba zan fi annabi kariya yake ba Allah ke aiko shi ba to tunda Allah ke aiko shi ai Allah ya sa abin da ke ya san da can ya san da can ya kuma san yanzu to suna zaton tunda annabin ba kamar ba sai da annabi bane kila abin da yake wadi ba za a kare shi ba to wanda ya aiko shi ya san abin da iyayen to da haka bari a jawo abin da iyayen in dai shi wannan da yake da mata tara kadai yayi aibi to mai mata dubu shi ne za ka ce kaga da su san da su wadi ba tun daga zaben gashi an faɗa musu hammunan mun an na gaban mu ma za su wa zurriyatan da ƴaƴa wa anta muslim sai kai ma manzo ne irin su to da haka dan ka samu kai aure har ka samu mata tara me abin dariya wa ma kana ni rasulin bayiwa ga wani manzo minum daga waɗanda daga mandanni an ya ce da ayatin ya zo da wata aya illa bi idnillahi sai da umarnin ubangiji da annahum dan su manzanni abidun bayi ne barbubu na abun bautawa ai magalubu na wato abin rinjaya ne da kulle ajalin kowane lokaci yana da kitabin abinda aka rubuta mai lokacin zaman tabbatarsa ai fi tadidu wanda aka rubuta iyakacinsa a cikinsa yamhu Allahu ma yasha'u wa yusaddid wa indahu ummul kitab yamhu Allah Allah yana shafe ma yasha'u abinda ya so ne mino da gare shi wa yusaddid ya tabbatar da ma ya sha abin da ya sumi na lahakami na hukunce hukunce wa gairi ha da waninta wa inda hu ummul kitabi amma asalin littafi yana wajen ubangiji littafin da ke wajen Allah ba a kan ba a rubuta a share amma littafin da ke hannun mala'iku su ne a iya rubuta kuma a ce yau kaza a gobe kaza yau kaza gobe kaza na hannun mala'iku kenan amma na wajen Allah ko kaza ayatul asalinsa allazi la yatagayyaru minhu wanda ba shay'un wani abu baya jinkita da gare shi wa huwa ma katabu shine abinda ubangiji ya rubuta shi fil azal tin azal wato abinda yace da ya halitti lawul kalamul qudra ya halitti lawul mahfuz to ba wai Allah ne ya kama rubutu ba yanzu ya rika wai na kawai a kawai da ya halitta ta alkalami rubuta abinda zai zamo da abinda ya zamo da abinda zai zamo nan gaba ya kama rubuta amma ilhama ce ya kama rubuta ya kama rubuta har ya rubuta duk abin da Allah ya nufin zai yi a halitta ya gama to wannan littafi ba a sharewa
وإما نرينك بعض الذين إذهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك إن من نونا مك بعض الذي فاشن أبن ذيك نئدهم هم مثال قوله به لك من العذاب نعذابا في حياتك على يوكا هو جواب الشرط محروف جواب الشرط نعم an share shi amma ga su nan mai tafsiri ya kaza tsara haka wannan abin da zai faranta ma da yi aw na tawaffaya naka ko kuma muka anshi ranka kabla ta'birihim kafin azabtar da su fa inna ma alayka albalagu iyaka abin da ya zama dole a gare ka i da manzanci la alayka ai ba dole a gare ka illa tabligu in ban da i da manzanci wa alaina nisa mu kuma sakamako yana akan mu idza saru ilaina wato hisabi yana akan mu idza saru ilaina in sun zama zuwa gare mu fanu jabin sai mu sai mu saka musu أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤثب لحكمه وهو سريع الحساب awalam yarau mutanen makka ba su gani ba an namu natal arda za mu tinkari kasa aina kasu da arzan za mu tunkari kasarsu nan kusuwa mai ta rage ta mai ta rage ta muna tsabata daga jaffanta bilfati ya nan da da baiwa annabi dama akan cin wannan kasu da garuruwa sallallahu alaihi wasallam wallahi ubangiji ya kuma shi ke yin hukunci sai kalfe yake yin halitta sabi ma ya shawo da abin da yake so la mu ake ba ba mai bi baya ai la rada ba mai zuwa ya ce hukunci nan da kai bai yi ba a canja ba wanda ya san ba ubangiji kadai ya sai haka lara ta ba mai bi baya da hukumin da hukumin ga hukuncin ubangiji wannan ubangiji sarewar hisabi mai gaugawan hisabi وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وقد مكر الذين كانوا من قبلهم وان سكا غباتين سن كل ما كرسي من الامم من الامم سن ما كرسي بانبيائهم ga annabawan su kama makaru duka kama yadda suka yi ma ma kirki kai ma jama'ar ta to duka sallallahu alaihi ma sallallahu alaihi masal jami'a yanda ake shirya ma kirki sanin yadda ake shirya ma kirki baki dansa yana wajen ubangiji wala yasa makaruhum kama su ma kirkin su ba irin na ubangiji bane la'anna wajen shi ubangiji ta ala madaukaki ya alamu ya san ma ta kasu kullu nafsi duk abin da rai za ta aikata ubangiji ya sani fayyuri da fayyuri da laha fayyuri da sai ba fayyuri da kai fayyu'i da laha jaza'aha to sai tanadan mata sakamakonta wa hada wannan huwal makrushi ake ce ma makar kullu dukkan sa la'anna udan shi ya ce yin bi zai zo mata da shi min haisu la yashuruna ta inda ba su sani ba wasa ya alama da kafiri kafiri zai sani to ba wani kafiri ke bace a almuradi bi ana nufi da cewa kafiri din nan aljinsu duk inda kafiri yake jinsin kafiri ake nufi ba wata wata kira'a wata kira'a wata ya alamar faru to za su salli man uqubat daru gawa gida mai gawa karshe mai kyau zai kasance ai al'aqibatul mahmudatu wato karshe abin yabo fi daril akhirati a gidan lahira alahum gare su za ta kasance amlin nabi ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da sabansa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم علم الكتاب ويقول الذين كفروا وانا كافر شيء لك جاسك كافر شيء مكا suna cewa lasta mursala ai kai ba manzo bane kullum sai musu eh na ji abin da kace ka fa billahi shahidan bayni wa bainakum ubangiji ya isa mai shaida tsakanina da ku ala turki bisa gaskiya ta in ubangiji ya san ni ne dan ku dan ku kisa sai ne wa man indahu kuma wanda ilmul kitabi sanin littafi yake wajen shi shi ma ya sani min mu'minin yahudi na mu'minan yahudawa wan nasara da nasara suratu ibrahim alayhi salam makiyatun wa hayaha أربع وخمسون آية سورة إبراهيم سورة النبي إبراهيم كنا عليه الصلاة والسلام مكية مكة سوكا إلا إن بندا ألم تر إلى الذين فشلوا الآيتين سوكا ديدي وأنا آيوين بيو مدينة سوكا وهي يتولى سورة آه خمس إذا أو اثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية wato ita aya ce hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu ko hamsin da hudu ko kuma hamsin da biyar.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام را الله الله أعلم بمرادي الله كثير مسني da waɗannan bakake guda uku da ya dora su kan wannan sura لذلك da haka هذا القرآن wannan Qur'ani kitabun littafi ne an zanna da muka saukar da shi ilaika gare ka ya Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama mun saukan maka da shi ne littafurjan nasu don ka fitar da mutane minar zulmati daga dubbai ayin kufri shi ne kafirci ilan nuri zuwa haske ayin imani shi ne imani da irin rafihim da umarnin ubangijinsu ila siratin hamid ila siratil aziz zuwa ga hanyar mabuwayi ay algalibi marin jayi alhamidi abin yabo bi alhamidi shine abin yabo
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الله إلى صراط العزيز الله to ya zan an yi jarra to badali ne au a tafi bayani ko kuma hadafi ne na bayani amma ba da ruwa abinda ya bi bayan su sifatun sifa ce to ga wajen warrazi in ko an yi rufa kamar yadda mai karatu ya karanta to mubtada'un labari ne Allahu Ubangiji allazi to khabaru labarin sa kenan allazi lahu mulku samawati shine wanda ke da mulkin samai wa ma lahu yake da ma lahu allazi lahu ma fi samawati shine wanda abin da ke cikin samai nashi ne wa ma fil ardi abin da ke cikin samai ma nashi ne mulkan mulkin shi ne wa halkan halittar sa ne wa adidan bayin sa ne wa wailul lil kafirin tsananin azaba ya tabbata ga kafirai ai tsananin min azabin shadidin daga wani azaba mai tsanani الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
سوى كيف بسامة allazina yastahibuna alhayata dunya waɗannan da suka zaɓi rayuwar duniya alal akhirati akan rayuwar lahira wa yasuduna nasu kuma suna juyar da mutane an sabini daga hanyar Allah ai dinin islam shine addinin musulunci waya buguna har suna nema ma hanya na wajen ta zama karkatatta ulaika waɗannan fi balalin su ke cikin bata ba'idin mai nisa ana lafiya barin gaskiya وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول بمتبع أيكون من ضربة من بني إلا بلسان قومه سيد هرس مشانسا muna aiko shi ne da harshen mutanensa da yi bayyana lahum dan ya bayyana masu ai da yi fahimahum dan ya fahimtar da su ma a tabibi abin da ya zo da shi bai yudillillahu sai Allah ya fatar da man ya sha'u wanda ya so wai hadi ya shirya da man ya sha'u wanda ya so wa wal azizu shi mabuwayi ne fi mulki cikin mulkinsa alhakimu mai hikima ne fi sun'i cikin aikinsa.
ولقد ارسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور wala kada arsalna Musa hakika mun aiko Musa da ayatina da ayoyin mu a cikin guda tara wa kunna lahu muka ce mata anasriz dai ka fitar da kaumaka mutananka bani Isra'ila banu Isra'ila min zulumati daga dubbai ayal kufr shine kafirci ila nuri zuwa haske ayal imani shine imani wa zakirhum ka tuna masu bi ayyamin lahi da ni'imomin ubangiji inna fi zalika tadhkiri a cikin wannan tunatarwa la ayatin akwai ayoyi da kulle sabbarin da kulle sabbarin ga dukkan wani mai haƙuri ala sa'ata akan biyayya wa shakurin ko mai yawan godiya ne ni amiga imomin ubangiji fa idza qala lute li qawmi zkuru ni'matallahi alaykum idan jaakum ila li fir'auna yasumunakum su'al-'adhabi wa yuzakkiruna abna'akum ويستعيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وذكرتنا إذ قال موسى سند موسى لقومه جمتانانسا وذكروا كركتنا نعمة الله نعمة الله دي عليكم غريكم Iza an ja ku dan Ubangiji ne ya tsere da ku min ali Fir'auna daga mutanen Fir'auna ya sumu na ku sanda suke ɗanɗana muku su al'azabi mummuna azaba wai yuzajuna suna yayyanka abnakum ƴaƴanku almauludi ne wanda aka haifa wai sahayuna suna barin nisakum matanku to sun yi haka ne da kauli da adin da kauli ba adin kahanati dan faɗar sakin bokaye ya faɗa ma fir'auna inna mauluda lalle za a samu yaro yuladu da za a haifa fi bani isra'ila cikin banu isra'ila ya kunu sababa izahadu mulkisha kuma shine zai tafi dalili shi ne zai zama dalilin tafiyan mulkin fir'auna shi ne zai zama dalilin tafiyan mulkin fir'auna shi ne annabi musa to wasu zali kuma ne in jayi a wannan tserewar da muka yi maku awal azabi ko wa fi zalikum a cikin abin da muka yi maku ai alam fi zalikum ne in jayi a cikin wannan tserewar da muka yi maku awal azabi ko ko azaba da muka yi maku akwai bala'un jarabawa ai in'amun ni'imtawa aw ibtila'in ko aw ibtila'in ko kuma bala'i nan rabbikum daga ubangijinku azimin shi ko jarrabawa nan mai girma wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wa idza ta'azzana rabbukum tunasan da ubangijinku ya sanar cewa la in shakartum wallahi in kun gode ma ni'imati ni'imata duk tauhidi kuka tsaya ga kadaita ubangiji wa ta'ati kuka ji gaba da san Allah to la zidannakum wallahi zan tsara muku wala in kafartum in ko kuka kafirce ai jahannam kuka butulce ma an ni'mata ni'ma bil kubri da kafirci wal ma'asiyati da saban Allah law azibannakum to zan wayo wallahi shi ma zan muku azaba inna azabi azaba ta kuwa la shadidun mai tsanani ne abinda ka samu take kenan Allah ya mana ni'ima iyakan ni'ima ya yi mana arziki iyaka arziki amma da bai sa ba mu ba mu samu shugabanni na kware ba sai suka butulce mu amma da mu da ba shugabanni duka muka butulce mu Allah to yanzu mai Allah ya sako ai ba azaba wuta jahannama kadai ne Allah ya sako shikenan wuta kadai ke ga Allah ha ko ina akwai wuta kan mai da ko ina akwai rahama to da wuta da rahama ko ina akwai su da duk ka shiga wani bala'i wuta ta shiga wuta da duk ka shiga wani ni'ima to aljanna ta same ka to kun gani da Allah ya sako mana ya yi mana arziki duk abin da aka sani wata ƙasa na togo da shi to Najeriya tana shi ninki bisa ninki kai ko yakin Najeriya wallahi da wata ƙasa za ta sami shi to za ta za ta homa za ta toma ai tana da abu tana za ta homa kai ai tana da ta arzikin ƙasa to mu ya shi bakin yake yanki ba kaɗai ke zuwa suna kai komo da shi amma arziki ne na wata ƙasa ga yakin ga dutse kadai ya ishe ya ishe mu duwatsun da ke cikin Najeriya wannan gangariyar dutsen ba wai dutse mai daraja ba dutsen nan wata kasa a ido ne take zuwa take sa riba ce ake ana kai wata kasa saboda ba su da shi ina ido ce ake siminti to in ka shiga karkashin kasa ma'adinai daban-daban tun daga kwal har zuwa ga sunan ita duwatsu iri-iri masu daraja duk an bar ga sunan sai dai waɗansu banza ke zuwa suke fashewa to an nan kuma wajen zinari kusan arewacin nan duk shimfiɗa yake da arewacin najeriya tuntuɗe ki da zinari to su uwa uba ga man fetur ga shi cikin teku ga shi kuma a tudu amma ya faɗo arewacin najeriya wuri daban-daban shin me ya kamata a yi ma Allah godiya ga Allah ko ku bayi ku sai bauta ga ubangiji ku ta nisanta zaben ubangiji duk abin da ubangiji ya ce yana so ku mace abin da Allah ya ce baya so ku tsane shi ku kuma shugabanni ku shagalci da adalci da aje abu inda ya dace aje to wallahi da su mu zauna wani mutum ni da kai nan sai dai mu dinga jin Allah kawai ana ta mana duk lokaci ana turo mana kuɗi ko ba aiki ko ba aikin gwamnati saboda an cikin yayi yawa za a ba mu ba mai aiki ba wani kowanne za a gina mai gida kamar yadda ake Libya a da kowa zai ce wallahi in za a yi matan Najeriya ginin gida isasshen gida na a zo a gani kuma duk wata a za a turo mai allowance na wanda zai ci zai ce wallahi Najeriya za ta yi dauka amma yanzu ya ake to shi da to kuma shi ma tun da azaba aka raba to ga nan ana ci a yana cin sanda da wadata ta kai inda ta kai ba gwamnatin da ta gabato tsohuwar gwamnatin gawan ai saboda ga kuɗi sun an biya albashin an yi aikata aikatan an yi menene ga kuɗi an rasa yadda za a yi da su ne za ka kullo da wani abinci odoji tun tun da aka fara odoji daga nan najeriya ta kama lalacewa har zuwa yanzu ka ga maimakon a ta waɗansu ayyuka na alhairi sai aka dinga aka mai wanda wanda ke ai wanda kowane mai albashi za a ninka mai albashi wajen ninki goma a wata guda ai daga ne aka faro shirin samanja dan an ga mutane yan Najeriya za su lalace shi ne aka fito da shirin samanja wai ana wa'azi ai daga an sako kuɗi wai ina ina magana wa'azi sai dai Allah ya sauke to yanzu da aka butun sai ma Allah ai ka ga mun zama irin saba'u ko saba'u ba ita Allah ya sauka ma ni'ima ba arziki ko sauro babu a gidansu in ma ba ko ya shigo da sauro ko kwarkwata za ta mutu saboda daɗin iskan ƙasa sannan in za ka tafiya daga nan zuwa can garuruwa ne garuruwa ne sannan ga itace dama da hau na yi wanda za ka fita yi amma da suka bauce bauce bauce sai Allah ne ya ce Allah ma ba ir baina asfari kai mu Allah ba ho so muke mu zama da mu da talakawa iri ɗaya ba gara a gane mai kuɗi a gane mai mulki a gane talaka to ai shi Najeriya ce to ga shi nan yanzu talakan ɗaya ne bai jin daɗi har su masu mulkin a kullum ya kwanta cikin dare da ya ɗan ji kyauren motsin kyaure yana sama bakin da ba sallama ne ko da ke bakin yanzu suna sallama da ne ake cewa ƙarfin hali barawo da sallama to yanzu ko fa ba sallama ya ce ba sai dai mutum ya wanda Allah ya jarwa da shi dai ya gari Allah ya rage Allah ya gyara Allah ya shirye mu bilar da mai bilar da shugabanni barka annabi sallallahu alaihi wasallam
wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha laghaniyun hamid wa qala musa annabi musa ya ce da kaumi ga mutanensa in takfuru in kun kafirce antum ku wa man fil ardi wanda ke cikin kasa jami'an ba su kadai ba duk duniya a ce an kafirce ma Allah فإن الله ubangiji da gani wannan mawadaci ne an karki ga littarsa sai ya canja mai tsawo yawo waɗansu ba shi kenan ba hamido kuma abin yabo ne yanzu nan mun karanta a tafsirin firiya da tafsir ko akwai alam duniya duniya irin wannan guda nawa Allah yi wajen guda arba'in akwai duniyar da bata ma san aiko wani abu wai ya annabi adam ba bata san da shi ba har shaidan ma ba san wai me yi shaidan ba har sai gama rayuwarsa to wanda za a ce wanda ke haka kace wai dan dan ka ke bin Allah shi ke na kai ma Allah wani abu ban za kawai
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب alam ya ci ku na bawon da zina min kablikum shin wai labarin waɗanda suka bace ku bai zo muku ba kaumi nuhu an mun karanta muku mutanen labarin mutanen nuhu mun mutanen nuhu wadin mun karanta muku labarin adawa kaumi kaumi hudin mutanen hudu wa samuda mun karanta muku labarin samudawa kaumi salim mutanen salim wallazina min ba'dihim amma wanda suka zo bayan waɗannan annabawan da muka faɗi duk mun karanta muku wanda la ya'lamuhum ba wanda ya san su illa Allah ba Allah ba lika taratin dan yawan su وداءتهم رسلهم dukkan su manzannin su sun zo musu bil bayyinati da hujjoji mabayyana ala shirkin bisa gaskiyan manzannin faratu al'umamu al'ummana sai suka mai da aidiyahum hannun su fi afwayin cikin bakunan su ilaiha ai zuwa ga bakunan su liya'abu dan su cizo alaiha akan yatsun nan min shiddatil gaiz dan tsananin huci wa qalu suka ce inna kafarna kai mu fa mun kafirce bima ursiltum bi da abinda aka aiko maku ala za a nuku bisa ma cewa wai ba an aiko maku to ko da asisin ne to mun kafirce da wa inna mu da fi shakki muna cikin wani kokanto min mata da unana na abinda kuke kira mu ilai zuwa gare shi muridin mai fara da wani kokanto alhamdulillah
آه، هذا صلاة الفاتحة